بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin juma'a ne 22 ga watan rabi'ul nisani hijira ta 1446 ne da 25 ga watan oktoba shekara ta 2025 Allah ya kaddara dawowanmu turmi na uku cikin karatun littafin matsin warakas na imamu mai juwaini a ƙarƙashin wannan daura da ke gabatarwa daga majalisun sheikh abubakar muhammad muhammad Jos daga wannan gari na Buhari yankin babban birnin tarayya na Najeriya Abuja. A karatun da ya gabata mun fara tattaunawa akan yadda wasu ilmomi suka shigo cikin ilimi na usul ko mun ji asalin yadda a tattakaice a ilimi na falsafa da ilimi na mantuki da ilimin jadal suka zo suka shigo wanda kusan daga ƙarshe musamman ƙarni na hudu ƙarni na biyar ƙarni na shida wanda anan ne ilimin usul fiqh ya ya samu haɓaka ƙwarai da gaske shi ne abin da nake ishara na mamaki da ya faru a cikin alƙaluma na tarihi alƙaluma na tarihi shi ne har aka ɗauka cewa abubuwan da dukkanin abubuwan da ake gani musamman waɗanda suke saɓawa aqida da manhaji na ahlus sunna wal jamaa a cikin usul fiqh shi ma bangare ne na usul fiqh sabun jiddar wanda ya karanta usul fiqh da yanda yake bai koma yana fada da ahlus sunna ba sabun jiddar saboda ilimi ne wanda daga baya aka koma abubuwan da aka shigar da su a ciki ilimin wanda asali ba haka yake ba ya zama cewa anti ahalus sunna ne fada suke kai tsaye da ahalus sunna saboda haka an assala wasu irin ka'idoji waɗanda suke su dama ka'idojin asali ba karfafar aqida ko manhajiya da ahalus sunna wal jama'a suke tafiya a kansu ta kai ta kawo cewa malaman da malaman da suka fi shahara suka zama kamar su ne iyaye ga wannan ilimin dukkaninsu malamai ne waɗanda suke barin alƙalma su malam ba akan jadda suke ba misali alƙadi abdul-jabbar alƙadi abdul-jabbar da ya mutu shekara ta 415 ba mu'tazili ne mai littafin usul khamsa haka nan irin su ɗalibin shi alƙadi abul hussein albasir shi malaminmu da muke karatu a cikin littafin shi imamul juwaini da ɗalibin shi imamul ghazali fakhruddin razi da imamul amadi kaga duka wayannan dukkaninsu kusan daga baya su ne iyaye ga wannan ilimin duk wani abu da zai kai kawo za ga daga su ake tsotsowa to dukkaninsu waɗannan ba ahlus sunna bane da ma'anar kalima mu'tazilawa ne sai kuma ash'ariyawa duk da wasunsu suna dangantuwa zuwa ga wasu daga cikin mazhabobi kamar shi juwai imamul juwai da imamul ghazali da shi kanshi fakhruddin razi da amadi imamul amadi suna jinginuwa zuwa ko nasabtuwa zuwa ga mazhabar shafi'iyya amma kuma za ga a babin sanin sunna ba su san sunna yanda ya kamata ba abin da aka sani shine jadalin ba su san saboda haka ba abin mamaki bane abin da suke assalawa na qawaid a cikin wannan ilimin ya dinga kara wasu saboda gaskiya malaman da suka tare sun ce ba su zurfi a cikin ilimi na sunna ba misali alqadi abdul jabbar da kanshi yake cewa shi fa ba shi da ba shi da ba a cikin ilimin hadisi kai sai da wasu malamai suka ce kai ka ce bai ma taba karanta sahihul bukhari ba ka ce bai taba karanta sahihul bukhari ba amma kuma babban malami ne a cikin usul haka nan imamul ghazali in za ka ɗauki littafan shi za ka ga hadisai na ƙarya ba ma ana magana mawdu'ai bane na ƙarya sosai musamman iya ulumuddin wanda wannan littafin sai da malamai suka taru suka ce sun barranta suka mun barranta daga littafin aka taru aka kona shi ya daga littafin da malamai suke gargadi akan ka a karanta shi saboda hadarin da ke cikin sa shi kuma wannan sufi ne sufi ne bi ma'anar kalima mafi yawancin abin da zaka ji sufaye suna faɗa har da kalmomi na zandaka daga nan suka shi suka ɗauko shi irin shi shi imamul juwaini din shi ne wannan littafin shi imamul juwaini ibn hajar a cikin tarhisul habir da ya zo a kansa cewa yi kana qalilal muraja'ati li kutubil hadith al mashhura fadlan an ghayriha ba shi da babba a cikin ilimin hadisi shahararrun malam da bai san sabon nan ballantana kanana kanana haka ya faɗa akan shi juwayin da imamul ghazali yace wa hadha dalilun ala adami itina'ihima ma'an bil hadis to saboda haka zaka akwai abubuwa da yawa ka'idoji da suka assala waɗanda asali fada ma suka koma suna yi da sunna akan raddu hadisul ahad a ce ba za a yi da hadisi ahad ba a babin aqida masail da yawa da zaka ji ana gabatar da ra'ayi da al'aqlu akan an-nusus mun fahimta duka wannan wa'annan su ne wa'anda suka zo suka yi ta wani abu yasa ba abin mamaki ba ne za ka ga hatta mazhabar da suke bi sai ka ga fikihun mazhabar ƙawa'in da suke assalawa kuma sada suke da fikihun mazhabar ƙawa'in ɗin hatta a mazhabar ba su ƙware da gogewa akan mazhabar ina jin a cikinsu wanda aka yaba aka ce ya san fikihun mazhabar shi shine alqadi ibn rushd al-qurtubi al-garnati al-maliki al-hafid ne littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid shi kadai ne a cikinsu shi ma malami ne irin amma shi kuma ya san fikihu domin wanda littafin zai nuna maka ya san fikihu alƙali ya san fikihu domin shi ma kamar kawai kada ya zaman banza ne kawai sai ce bari ya ɗan zauna ya ɗan rubuta wasu wasu ru'us shi ne rubuta wannan wagege littafin da zai zama ya daga cikin maraje da tattafai da ake reference da su a babin fikihul muqaran to in ba da shi za a zama fiye su san usul ba san fikihu ba sai wannan jadal ɗin da suka sani shi yasa da yawansu za ka ga daga baya sai a ce sun ruɗe a karatun dokta ya ta ishara zuwa ga yadda daga baya sai kuma suka yi ta ruɗewa su ce su sun rasa ma menene ina gabas ina gabas take ina yamma take da yawan su sai a ce sun dawo sun ce su gaskiyar magana sun fahimci duk abin da suke hayaniya shi kuskure ne sun koma kan mazhabin ahlus sunna wal jama'a amma fi fil jumla a jumlace sun koma mazhabin ahlus sunna wal jama'a irin su shi kanshi wanda ake nasarta wa ash'ariya ɗin abul hasan al-ash'arin da imamul juwaini ɗin da imamul ghazali da imamu fakhruddin razi da shaharu satani ne al-milal wal nihal mun fahimta duka za ga waɗannan malaman daga baya sun koma sun ce ayi sun dawo kan jadda sai dai in ana magana ash'ariyanci bayan abul hasan al-ash'ari arkanul ash'ariya guda uku ne su ne suka zama waɗanda suka suka tsaya mata suka yi promoting ɗinta suka yada ta suka waza suka kafa harshashenta alqadi albaqin lami da imamul juwayi da da da imamul ghazali wa'annan su ukun kam to in ana magana ashariya to ilaihim muntaha su ne suka suka rikita saboda haka kamar shi sa muka ishara akan je cewa ya karfafe ta a rubutu ya karfafe ta a cikin darussansa to su maka shi imamul juwaini an ce ya dawo ta farkin ahlus sunna wal jamaa amma fil jumla kamar yadda ibn taymiya ya faɗa fil jumla domin ya tashi ne daga mazhabat ta'wilus sifat zuwa tafwid wanda shi ma tafwidi ba manhajin ahlus sunna wal jama'a bane a babin taqririn aqida musamman a babin asma'ullahi wa sifati mu isbat shine maslaki da manhajin ahlus sunna wal jama'a a babin a babin asma'u wa sifat sai malam yace wa usulul fiqh turquhu ala sabil ijmal shi hanyoyinsa wato abubuwan da yake usul fi yake magana kansa shine ijmal dalilai dunkulallu dunkulallu mun yi bayani a ajiya wa kafiyatu istidlal bi hada kuma yanda za a yi hujja da su mun fahimta yanzu alqur'ani dalili ne a dunkule sunna kiyasi to ya za a yi hujja da alqur'ani ya za a yi hujja da da hadisi mun fahimta ya za a yi hujja da kiyasi ya za a yi hujja da amalu ahlul madina ga waɗanda suka sallama mun fahimta ya za a yi ga za a yi hujja da shar'u man qablana ga waɗanda suka tafi akan matafiyarsa misali mun fahimta wa ma'ana qaulina ma'anar da muka ce kayfiyatu istidlali biha kayfiyyan yanda za a yi hujja da shi ya taratta shine tartibul adilla yanda ake jeranta dalilai fit tartibi a jere kalla a jere ya ake jera adilla alkitabu was sunna al-ijma'u al-qiyasu wa'annan su ne guda hudu wa'anda za a ce muttafaqa alaiha ittafaqa alaiha an yi ittifaki akan wa'annan shi ma fil jumla mun fahimta to bayan su kuma fa sai jerin wa'annan dame dame ne ne al'urfu amalu ahli madina istihsan na'am masalihul mursala na'am sai me ga malikiya akwai saddin zari'a ga malikiya akwai saddin zari'a sai me ai ba su ke nan ba haka istihar hal ba kwarai kuwa to ya ake jeranta su in za a yi hujja ya za a ya za a karfafi ya za a karfafi ya za a fara dalili mun fahimta kun ga ahlus sunna wal jamaa babin kafa hujja qur'ani da sunna shine a gaba ko duk abin da za a ce ina dalilin ka zaka ce Allah ya ce ina dalilin ka zaka ce annabi ya ce to shikenan da alqur'ani da hujja sunna to suna da karfi guda wajen kafa hujja wajen babin kafa hujja suna da karfi guda saboda an ga sahabban annabi wani sa'in za su dalili za su kafa dalili kawai suna kawo hadisin annabi ne duk da akwai ayoyi gankame da suke magana akan abin amma kuma su kawo hadisi su wuce abin wani sai kuma sai su kawo qur'ani mun fahimta kamar yadda shi ma annabi sallallahu alaihi zai sai ya yi bayani in yi bayani kuma sai ya karhu bayanin shi da alqur'ani mun fahimta ko kuma ya fassara alqur'anin da hadisi wanda yake nuna qur'anin da hadisin karfin sa domin wannan qur'anin ina fassara shi yana cikin hadisi to yanzu hadisin da ƙur'anin ƙarfinsu da yake mun fahimta to ƙarfin to bayan sufa sai mai a babin ajeri sai jima'i da an ce ijma'i ya zo to shi kenan ba za a tsallake shi ba idan aka ce an shafa an shafa babu a cikin ƙur'ani an shafa an shafa babu a sunna sai a kuma menene kamar misalin me kamar misali wannan qadiyyar ta ruwa da aka ce idan ɗaya daga cikin nau'o'i guda uku ya canza mai ɗanɗano launi ko ƙanshi wannan a yadda suke a wannan jerin hadisan da suka zo ba su inganta ba suna na farko farkon bulugul maram mun fahimta amma ijma'i ya riga ya kulla a kansu saboda haka yanzu ijma'in ya zama hujja mun fahimta yanzu duka wannan da ake maganar wannan ɗanɗan na ruwa da abu to ina dalilin shi ijma'i to yanzu ina ne ta ina aka sako ka zuwa ga ijma'in saboda ƙur'ani an duba hadisi sunna to yanzu ga ijma'i yazo to aka tsallaka ijma'i sai a ce a koma gidan kiyasi mun fahimta to yanda ake jeranta adilla to su ma kuma adillar kansu yanda za a faɗe su daki daki mun fahimta wanda shi kuma wannan babi ne idan aka je wajen gano mafahim da kuma musamman in ta'arudi yazo to anan ne babu za ka yi appreciating yadda tartibul adilla yake wata kadimu wata akhir da kuma jerantawa ko kuma gabatarwa ko jerantawa wani sa'in ana gabatar da wani akan wani ya danganta da mazhabar da kake bincike a cikinta wa ma yatba'u zalika da kuma abubuwan da suke bibiyar haka din min ahkamil mujtahidina daga hukunce hukuncen mujtahidai abwabu usulil fiqh ga babubukan da usul fiqh ke shiga ko kuma babubukan da malam zai tattauna akan usul a cikin usul fiqh a wannan littafin nashi kun ga wayannan ta'arifan din da ya kawo yayi sharafage ne tun daga tun daga farko har zuwa nan a wannan littafin kamar muqaddima ne mun fahimta kamar muqaddima ne to yanzu zai fara tattauna zai fara bayani akan abubuwan da zai zo ya tattauna akan su a cikin littafin dama ya ce ai waraqat ne ai ko waraqat ne a wani a wata nuska yace waraqat qalila eh qalila akwai nuska da qalila din wa min abwab usul fiqh ya daga cikin babubuka na usul fiqh da yace ya kawo su ne ai yace a ina ne tashtamilu ala fusulin ko min usul fiqh ko to wayannan fusul din sune ga sunan malam zai kawo mana aksan al kalam me ma'anar kalam wal amr umarni wan nahyi wal am nasoshi da suke gamammu wal khas da wayanda suke bantattu wal muj wal muj mujmil ko mujmal wane ne dai mujmil ko mujmal mujmal to da mujmalai waɗanda suke su kuma mujmalai su kuma dunkulallu ne wal-zahir da waɗanda suke a wal-mubayyin da waɗanda suke a bayyane wal-zahir da wanda suke a fili wal-mu'awwal da wanda ake karkatar da su ko ake tawile su wal-af'al da kuma ayyuka aka ce af'alu sahibu shari'a ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan-nasikh wal-mansukh wal-ijma' wal-akhbar wal-qiyas wal-hazr wal-ibaha wa tartibul adilla wa sifatul mufti wal mustafti siffar mai fatawa da wanda za a yi fatawa wa ahkamil mujtahidin da kuma hukunce hukuncen mujtahidai duka malam zai zo tattauna kansa insha Allah aqsamul kalam kashe kashen magana to yanzu ne malam zai fara an shiga cikin sulbul mawdu ko yanzu za a shiga za a fara to wataƙila sai a ji kuma karatun zai canza yanzu fa amma aqsamul kalam kaga kashe-kashen magana fa aqallu ma yatarattabu minhu al-kalam ka istismal karancin jumla a harshen larabci ya zama an samu sunaye guda biyu mubtada da khabari haka samu mubtada da khabari to sai ta tada jumla ko Allahu as-samad na'am Allahu akbar mun fahimta duka ita au ismun wa fi'il ko kuma a samu suna da fi'ili jumla fi'iliya eh qama zaidun kai to ai kai in har kai kaga irin ta kusa sabu in za ka buga misali a wannan babu salafiyanci za ka yi qur'ani za ka kawo hadisi za ka kawo ka ce wani qama zaidu kai kuma ni ma na biye maka kai subhanallah haba ba sai ka ce wa qatala dawud dawud jaluta ba in fahimta mhm au ismun wa harfun jumla tana kasancewa ko dai suna da harafi au harfun wa fi'lin ko kuma harafi da fi'ili to anan ne aka jara juwayi akan wayannan guda biyu suna da harafi ta ina ne suna da harafi za su bada jumla shi bane jumla ne suna da harafi fil bait fis sama' wannan jumla ce shi bai jumla ce wannan kawo ko ba ka bane na khairu fida khairu fida bai bai zama kalam aw harfun wasil ko kuma harafi da ilimi da fi'ili shi ma wannan haka wannan shi ma ba jumla bace mufida harafi da da abu lam yaqum ma qama mun fahimta kakkace akwai takadiri ko mahazuci ba wannan karatun ake a nan wajen ba yawa mun fahimta wannan bai zauna ba wannan bai zauna ba to gaskiya an ja da Imam al-Juwayni akan wayannan guda bin ismun wa harfun aw harfun wa fi'l an ja da shi a nan wajen mun fahimta wal kalamu yanqasimu ila ila shi kuma kalam to yanzu kun ga yanzu wayannan maganganun da yake wani babu ya shiga annahu haka ne to yanzu kuma ya fice daga nahu zai tafi balaga zai tafi balaga wannan zai nuna maka cewa ilimin usul fiqh la budda min arabiyya la budda min arabiyya ba zai taba yiwuwa kai usul fiqh kuma a ce ba kai larabci ba ba zai yiwu ba sam sai ka tarkata inaka inaka sai ka ƙara gaba mun fahimta wallahi ba zai yi in za ka usul fi'i to lallai sai ka je gidan larabci ka zauna ka dandaka shi wallahi sai dandaku in kwarai kuwa wal amri akwai lokacin da zance zai zama umarni ne wa nahyin ko kuma hani ne wa khabari ko kuma khabari ne kun ga me khabar a wajen malaman a wajen malaman a malaman balaga me khabar ma huwa khabaru illa balaghi eh خبر عند البلاغيين هكذا قلت فقط ما هو الخبر عند البلاغيين ما لا يحتمل ko dai ma ya tamilu ma ya tamilu sidika awul akas abinda zai iya ɗaukar gaskiya ko akasin gaskiya shi ne kabari akasin shi shi ne isha'i abinda ba zai ɗauki gaskiya ba zai ɗauki ƙarya ba za a iya ƙaretawa ba za a iya gargatawa ba kun fahimta wasu ikhbari wa yanqasimu aidan ila tamanni buri والعرض وقسم رنسوا ومن وجه آخر يقسم إلى حقيقة ومجاز واللوكة كما يقسم زوا حقيقة دا مجازي من فايتا فالحقيقة ما بق ما بقي في, في الاستعمال على موضعه حقيقة شيني أبندا yawan zuwajen amfani da shi akan asalin shi yanda aka ajiye shi waƙila wasu kuma suka ce mastumila fi mastuliha alaihi min al-mukhataba shine abinda a yanda aka faɗe shi a haka aka amfana da shi ko kuma ake amfani da shi mun fahimta magana wacce take ta kai tsaye wacce ba a yi mata kwaskwarima ba ɗanyarta rararta haƙiƙa kenan ita wannan haƙiƙar a wajen malamai haƙiƙa guda uku ce akwai haƙiƙa al-lughawiyya akwai haƙiƙa a wajen malaman larabci akwai haƙiƙa al-urfiyya akwai haƙiƙa ga urf menene al'ada akwai kuma alhaqiqatu shar'iyya akwai haƙiƙa shari'a wacce haka yazo a shari'a misali kalmar sallah haƙiƙa ce shar'iyya ba lugha ba kalmar sallah haƙiƙa ce shar'iyya kalmar alwala alwudu haƙiƙa ce shar'iyya kalmar azzaka haƙiƙa ce shar'iyya kalmar alhajju al'umara duka haƙiƙa ce shar'iyya ba za ka fassara su da haƙiƙa ba to amma bayan shar'iyya in aka samu ta'arufi tsakanin urfiya da lugawiyya wace za a gabatar sai a gabatar da urfiya akan lugawiyya to kuma duka wa'annan guda ukun dukkanin su haƙiƙa ne dukkan su haƙiƙa ne wal majaz shi ko majaz imma lugawiyya wa imma shar'iyya akwai majazul lugawi wanda yake shi majaz ko dai zama al'akali ko al-lugawi to malam bai magana akan majazul akali ba sai magana akan majazul lugawi wannan duka mabahis ne na na ilimin balaga musamman ilmul bayan wa imma urfiya imma lugawiyya a wal afwan nayi tsallace ko wal majaz tajawuzu an mawdu'ihi shi ne kalla maganar da aka ɗan mata shan fanya ba a kan haƙiƙatta take ba an mata wata kwaskwarima mun fahimta ko kuma ba za a fahimto haƙiƙaninta a cikinta ba duka wannan ta'arifin da malam yake muku ina mu shine yake muka ishara a baya duka wannan ta'arifi ne na mutaakhirun mutaakhirun nan ta'arifat duka na mutaakhirun ne ba shi daga cikin ta'arifat na magabata mun fahimta shine ka suranta abu ba a hakika ne da yake ba wanda wannan da wannan majal din aka ta kaiwa zuwa ga ta'ati ko kuma nafiyu sifat kamar yadda malam zai zo ya mana misali mun fahimta a wal maja wal fal haqiqa imma lugawiyya wa imma shar'iyya wa imma urfiyya shine muka bayani akai ko zai zama haƙiƙatul lugawiyya haƙiƙatul shar'iyya haƙiƙatul urfiyya to wal majaz shi majaz imma an yakuna bi ziyada ko dai ya zama bi ziyada da ƙari aka samu majaz din au naqsin ko da naƙasa mun san naƙasa ko tawaya au naqlin ko an cire wani abu ne aka sa wani abu a isti'ara ko isti'ara kun ga duka wannan ya fi a babin balaga ya fi a cikin ilmul bayan ilmul bayan sun kasa shi zuwa a tashbihu majazu al-isti'ara al-kinaya ko to haka to mana zai misali fal majazu bi ziyada majazi da ziyada mislu qawlihi ta'ala misalin fadin Allah da yace laysa kamislihi shay'un kun ga shi yasa muka yi waccan muqaddimar shimfidar da muka yi akan yanda aka yi aka samu rikici a daga ba ya zama malaman usul sai ga ga malami usuli za a ce mai al-maliki amma ƙa'idojin da yake assalawa kuma suna karawa mazhabar malikai kuma imam malik za a ce mai ashafi'i amma ƙawa'in da yake assalantawa a usul fi'i suna karawa mazhabar shafi'i ko kuma imam shafi'in kansa yanzu kun ga imam malik ina ruwan shi da wani majazi amma gashi nan zankama a cikin ‘yan baya, imamu shafi ina ruwan shi da wannan, wa'yan bayanin da yake babu su, amma ga shi kuma wa'yan da suke kin kansu da a wasu shafi awa ne ga su da su zankami, saboda haka yanzu ma sai aka ɗauka cewa wa'yan bayanan su ne haka shafi'iya suka tafi, kuma a hakika ba haka bane asali ba haka bane daga baya ne abin ya rikici. Kamar yadda a yanzu wai an ɗauka a duniya malikiya ash'ariyawa ne mazhabin malikiya mazhabi ne da aka gina shi akan ash'ariyanci haka yanzu yake a duniya ake yadawa domin duk abin da za gani za ga ash'ariyanci wanda shi ma a cikin wa'annan karnonin da muka faɗa karni na hudu na biyar na shida to a nan ne aka samu matsala mazhabar salaf aka juye da aka ajiye ta aka ɗauko mazhabar khalaf sai ya zama kuma su suke da bakin magana saboda ƙarfin gwamnati da kuma wasu dalilai a da suka faru a wannan lokutan mun fahimta to kaga laisa kamislihi shay'un yanzu su- a nan wajen abin da suke so su ce mu mai fasar da muke cewa nan wajen Allah babu abin da ya kama da Allah ko babu abin da ya babu tamkar Allah amma kuma huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani ko to su suka ce wannan kafin din kafin ce azza'ida kamithlihi din nan kafin ce azza'ida saboda haka sai ya zama min maja min majazi bi ziyada kenan ƙara ta aka yi mun fahimta suka ce idan za a share kalmar mislu misali a cikin wannan ayar amma a tabbatar da kafin ɗin to ma'ana ba canza ba laisa ka shay'in laisa ka shay'in kun fahimta ko kuma kamar da suke cewa laisa Allahu ka shay'in yanzu kai in ka ji wannan maganar Allah bai yi kama da kowa ba Allah bai yi kama da komai ba sai ka ce ai haka ne ko suna barinka aka sun zirma ka sun assala da ash'ariyanci ne sannan kuma sun kora dukkanin dukkanin abin da kake tabbatarwa a babin asifatul bari to sun kore wa shi da laisa ka shay'in laisa Allahu ka shay'in mun fahimta sai ya zamana su ce shi wannan shi ba kowa ba ne shi ba komai ba ne kun fahimci ma'anas to sai ya zama kafin ɗin mecece za'ida ce suka ce in kuma ba za'ida ba ce to kafu tashbihi ce in kuma ya zama babu kafu tashbihi sai ya zama laisa misluhu kash misli shay'in laisa mithluhu ka mithli shay'in shi misalin shi ba misalin komai bane sai su ce ka tabbatar wa da Allah siffa kuma ka kore wa Allah siffa sai ya zama muhal kun fahimta sai su to kaga kenan ba ba ba tashbi ba ba tashbi bace kafin din me ce ce azzaida ce mun fahimta ahalus sunna ba su tafi a matafiyan za'ida ba ce kafin littaukidi to kun ga tun a nan wajen yanzu ku kalli yadda a nan wajen a cikin ilimin usul fiqi suka assala aqidar su ta ash'ariyya suka rusa aqidar ahlus sunna wal jama'a salafiyyun da usul fiqi shi yasa na faɗa na ce duk wanda usul fiqi ya karanta zalla bai karatu a cikin kutubul aqida mu'tamada ba wallahi sai ya bata ai Usman da kuka zo da Kaduna malamin usul fiqi Kaduna ai ana ganin bandan bandan da yake faruwa ai mun fahimta wal majazu bin naqas wani sa'in kuma mujaziru bin naqas za a rage wani abu ne wanda kai da kaji to akwai abin da aka rage misal qaulihi ta'ala misalin fadin Allah da yace wasal qarya a tambayi gari yanzu gari na magana ne gari na ji gari na na bada amsa to yanzu kenan akwai wata kalma da aka cire a nan wajen me aka cire wasal was'al ahlal qarya kenan ko to ai daidai ne yake da waja'a rabbuka bi ma'ana waja'a amru rabbika wal malaku saffan saffa ta'tilu sifa waja'a rabbuka hunaka naqsun a a ai ba ubangiji yazo bane domin zuwa siffa ce daga cikin siffofin halitta Allah ko baya zuwa sai a kora siffar me yazo waje a amuru rabbika al'amarin ubangijin ka ne zo kamar yadda jallalin ya faɗi shi ba waje a amuru rabbika wani malaku saffan safa shi ne wasu alƙarya a akwai ba hazu taƙadiruhu wasu al'ahalar ƙarya su ce ai ƙarya ba ita ba ta magana to wannan yana nuna kamar yadda ibn tana ke cewa ƙarancin tunani na waɗannan mutanen domin wannan haƙiƙa ce lugawiyya a luga ana faɗin wannan kai ok banda kai abdurrahman ana cewa ka gaida gida kuma sai ka ce gida ya ji duk bahaushe in ka ce ka gaida gida ya san me kake nufi ba abin da aka yi hazari ba abin da aka yi hazari duk bahaushe in ka ce a gaida gida ya sani shi ma kuma sai ce gida zai ji ba a cewa gaida mutanen gida ba a cewa a hausa ka gaida mutanen gida ka gaida gida ita ce hausa gida zai ji ita ce hausa ko ba ka bane shine was'al qarya tambayi garin duk wanda ya ji wannan ya san me ake cewa shi qur'ani wannan shine salansa ai ba anan wajen mani kawai Allah ya faɗi wannan mun fahimta a wajaje da yawa abu au kallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushi ita wahiya ita kalqarya wahiya khawiyatun ala urushiha haka Allah ya ce kaga alƙarya ya ce was'aluhum anil qaryatin lati kanat hadratal bahr alƙarya Allah ya ce tambayi alƙaryas kaga me yake nunawa sirrin larabci wa kam min qaryatin ahlakna faja'aha ba'suna bayatan aw qa'im qa'im mun fahimta haka ƙur'ani wannan shi ne usulubin ƙur'ani saboda wannan haƙiƙa ce logawiyya saboda haka wannan ba majazi ba ba majazi ba ne haƙiƙa ce mun fahimta wasal ƙariya haka nan wal majazu bin naƙal ko majazu bin naƙal shi ne a cire wani abu a kawo wani abu wanda zai wakilci wannan abu kal ga'izi kamar kalmar ga'id fi ma ya kurji mai insan kun san kalmar ga'id asali tana nufin baya a ai alƙali aka faɗa haka din ma har yanzu akwai damuwa bayi mun fahimta bayi shine alghaid larabci bayi makewai kewai makewai mun fahimta to sai aka koma abinda ake a bayin sai ya anshi sunan sai ya zama alghaid asali ismul makan ne wajen biyan bukata sai a koma ita kanta biyan bukata aka koma ana ce mata ghaib kamar yadda a Hausa ma ai inda ake zuwa ghaib shine bayan gari kuma shi bane ghaib din to shi ma bahaushe da Hausa tashi shi ma sai ya koma kalmar kanta ta bayan garin ta tashi daga waje ta koma shi kanshi aikin da ake a wajen ko ba ka bane to haka ma kalmar ka'id take a larabci sai su ce ai al-ghaid ai yanzu majazi ne a ba majazi bane wannan wannan haƙiƙa ce mai ce urfiya haƙiƙa ce urfiya duk ba haushe in ka zo ka ce mai bayan gari ya sani in ka ce zan je bayan gari ka ce ya yi bayan gari shi ba haushe ya san bambancin abin da kake faɗa guda biyu ya san abin guda biyu ba ɗaya ba ne kuma ba wani majazi ba wani abin da aka ɗauke yana na akan haƙiƙarsa mun fahimta wal majazu bil isti'ara wani sai kuma ana yin majazi da isti'ara shine a ara abu a ari wani abu a daura wani ko ba ana wannan ba eh jidaran yuridu ayyan qadda jini yana nufin ya fadi jini yana da nufi ne yana da irada jini yana da irada yana da irada wannan yana da irada wa yake da irada wa yake nufi me rai nake nufi musamman mutum ka ce na yi nufin kaza ka ce zan yi ka ce ba zan yi ba ba shi nufi ba zan yi ba zan yi ba na fara na fasa ko na canza duk ba nufi ba ne wannan to wa yake da irin wannan yanzu wannan ginin yanzu zai iya nufin ya ce yanzu shi wannan fentin da aka shafa mai shi yanzu zai canza shi ya canza ya kuma baki zai iya to kun ga shi ba shi da nufi aiko sai sai to jidara yuridu ayyan qadda wannan isti'ara akai wannan wannan isti'ara ce kawai sai aka bashi siffa ta mutum kun ga anan wajen to kuma naƙasa Allah ne wani mentality ne kamar da ibn taymiya ya ce mentality ne kokarin su tabbatar da wani abu su kore wani abu su suna ganin wai suna korewa Allah na ƙasa ne ko shi suke nafi ko ta'atili ko sai kuma su tabbata su kuma jingina wa Allah na ƙasar yanzu kalli wani abu da Bahaushe yake yi sai a ce Allah ya kiyaye sai ya ce na gaba to na baya fa kaga wannan mummunan magana ce ga Allah domin kai a dan a matsayin dan adam kai ne duk abin da ya wuce ba za ka iya tariyar shi ba amma Allah fa ahsahu Allah wa nasuhu shi Allah ya ribasin baya ta dawo gaba abu ne mai wahala eh to in aka ce Allah ya kyauta sai ka ce na gaba to na baya fa kenan yanzu mentalitinka abin da kake cewa kana fassara Allah da siffofinka kuma wannan faɗin na gaban ba hausa ba ne gwaranci ne domin bahaushe ba ya cewa na gaba kawai bahaushe ta shi kawai Allah ya kyauta ƙarin kalmar na gaba wannan bid'a ce bid'a hausawiyya babu ita to kuma amma akwai kuskure na aƙa'idiyya a cikinta. To, ko a yanzu malam, yanzu duk ba gare kawai muna yi ba, in aka gama yanzu nan da shekara goma ba za a iya daura shi ba? To, ɗan adam ma ke nan fa, sai ka ce, ɗan adam zai iya retrieving ya dawo da abu, sai kuma a ce Allah ya kyauta sai ka ce na gaba. Kun ga wannan na ƙasa ko? su anan da suka ce wannan ginin ba shi da irada wane ne ya sa wa mutum irada wa ya sa wa mutum irada ba zai iya sa wa ginin irada ba wanda ya sa wa mutum irada ba zai iya sa wa wani ginin irada ba to dai ba su wa Allah al'amarin shi ba me yasa ba su bawa Allah al'amarin shi ba yanzu Allah madaukakin cewa sarki cewa wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna to yanzu a wajen masu wannan karatun yanzu tsuntsun nan ne yake yi da tasbihi ya tasbihi to gwara shi annabi tsakuwa ya dauka ya diba aka tana tasbihi tsakuwa annabi ya diba aka tana tasbihi yanzu wannan wayar da ke gaban ta tasbihi yanzu wannan fensir ya tasbihi yanzu wannan hulaka ta tasbihi yanzu wannan riga ta ta tasbihi yanzu wannan rawan na kai tasbihi a glass din da ka sanya tasbihi a safa ka ta tasbihi littafin ka tasbihi darduma ka ta din ta tasbihi domin Allah ce waye min shay'in amma wa yake ji oke saboda ba ma ji ya nuna kenan ba sa yi oke saboda ba mu ga iradar shi ba a aikace sai yake nuna ba shi da irada ginin mun fahimta yanzu hannu na magana ne amma ƙur'ani ya tabbatar da hannu zai yi magana ko ba ka bane ji na magana ne amma ƙur'ani ya tabbatar da ji zai yi magana ƙafa na magana ne amma ƙur'ani ya tabbatar da ce magana akwai musulmin da yake da jayayya akai to me bambancin maganar ƙafa da iradar gini me bambanci akwai bambanci kawai don baka gani ba don baka ji ba sai ka ce ba zai yiwu ba wannan shine asalin a ilimi wannan aiban kaura ne wai abin da baka sani ba sai ka ce ba zai yiwu ba Allah ya ji kan Allah mutu Nasir bin Albani a kawo mai MP3 sai aka ce gaba ɗaya akwai akwai kutubu sitta a ciki sai ya ce dan wannan abin zai iya zai iya dauka kutubu sitta to yanzu wannan maganar da Allah mutu Albani ya faɗa kowa yake zai yayi dariya kuma dariya bace wa yake magana kutubu sitta wa yake magana shamila mun fahimta yanzu duk wanda aka taso da wanda yake a zamanin dan fodiyo idan ya ga mota zai ce to aljudai aljanu ce ko baka bane duniyar aljanu ce wannan domin a wancan lokacin akwai abin da za ka iya tuna cewa zai yiwu a zauna a yi mota kuma a tuka su bi akwai wanda zai iya wannan tunanin ba wanda zai iya amma mu gashi ne yanzu mana tabbatar to kenan su sai su ce ba zai yi ai mota ba saboda babu a lokacin su to mu ma a yanzu akwai abubuwa da yawa da babu a yanzu a wannan zamanin na technology din nan akwai abubuwan da a yanzu kai ma in ka mutu aka tayar da kai zaka ce to ba a duniyar kake ba saboda haka wai dan abu ba ka san shi ba ka ce ba zai yiwu ba wannan ai ban kaura ce a gidan ilimi ban kaura ce a cikin ilimi ka kora abin da baka sani ba ka ban kaura ce a cikin ilimi da kawai ka ce ban sani ba to kun ga wannan babin da malam ya kulla na samun kalam din nan mafi yawanci ne ya assala kawai din suwa ya assala kawai din ash'ariya da kuma wasu daga cikin mu'tazila to yanzu sai ka ce kai duka wannan mabahis usul fiqh ne saboda haka kai kana nan kai riko da su kamkam kana tanan kana da usul fiqh baka san kana taki dauke da hayaniya bane mun fahimta gashi nan Allah yana magana wa sakharna ma da wannan jibala yusabbihna wa tayr duwatsu yusabbihna suna ne tasbihi mun fahimta abinda nake so mu fahimta a wannan babin kawai kun ga inda muka kwasa mun fahimta to karatuttuka na gaba sai ni hakuri zamu zamu kammala littafin Allah ya za zamu kwasa a guje mu kai karshe insha Allah mun fahimta saboda abin da ake so ka ɗauka ka fahimta to a yanzu an tsaya a kansa ka san ba komai a usul fiƙi ake sallamawa ba ana buƙatar abin da malam nasu albani yake cewa a tasfiya wa tarbiyya ana buƙatar a samu rariya ta ahlus sunna ta zo ta tankaɗe ta rairaye mene wannan shine a tarbiyya والتصفية على المصفى دين تو على المصفى دين ya mun fahimta tabbas ilimi ne mai albarka ilimi ne da ake bukata shi ilimi ne wanda ba za a wadatu daga shi ba amma kuma ilimi ne wanda yake ciki kuma da hayaniya da rikita rikita a cikin sa kadai abin da zai kwace ka izinin Allah ko wallahi shine karatun ilimin aqida a wajen masana aqidat ahlus sunna wal jamaa kuma a cikin littattafan aqidar Allah in baka ba sai ya koma karai na sunna yanda abin da muke gani yanzu mutum ya fito a ce ga na annabi ya ce wallahi na shehun shi yafi na annabi daraja duk irin wannan ne duk wayannan malaman da muka isharar su su suka asala wayannan fitintunan mun fahimta ka raina sunna wayannan shehunan a ce in ka faɗe su kawai za ka samu kashafi duk bala'in da kake ciki kana faɗin sunansa kawai shikenan ka warke ka warke kawai kana faɗin sunayen su ka rubuta ka rubuta sunansa ka sha a wanke ma ka sha duk wani abdamuwar ka za a yaye maka duk wannan wallahi rashin sanin aqida ne ahlus sunna sai sun tashi da gaske sun yi karatun aqida kuma ba wai karatun aqida ka zo kawai ka karanta usulu salasa a Allah ya ji kan malamin mana albani yake cewa sai an ɗibo manya-manyan littattafan aqida an karanta da ɗalibai a aikace malam ya aikata mana haka malam ya mutu yana karantar da al'ibana ta ibnu babba al'ukubari babbar yana kanta da littafin ash-shari'a na Imam al-Ajurri yana kanta da kitabut tauhid na Ibn Khuzaima mana abubuwan sai yana yana ci gaba da katin al-ibana ta Ibn Battah al-Ukbari wayannan littattafan shi yasa wannan daurar da ake gabatarwa a wajaje mabambanta mu daga darul hadis abu na farko shi ne al'aƙida al'aƙidu awwal saboda haka ba yadda za a yi daura a ce an yi daura an gama ta sai a ce babu aƙida a ba daga can bane mu kam sai an tanana ta littattafan aƙida ana karantar da aƙida ana gaya wa mutane yaya sunna take ya ake ya malamai salaf suka mu'amalaci sunnar annabi amma matukar ba da wannan aqidar ba wallahi za ga abubuwa iri iri a ce ga na annabi ga na malamai sai a ce na malaman ma daidai a salafiya yanzu sahabin annabi a ce ga na ga na sahabi wani ga na annabi sai ya ce ba damuwa zai dauki na sahabi wani dan uwansa sahabi zai wannan abu Umar Abdullahi dan Umar cewa za a yi kwaran kwatsa yayi magana an ce ya faɗi annabi sai aka ce babanka Umar ya ce yace waye Umar ana magana annabi waye Umar kai ka ce bai san shi ba kai ka ce bai san shi bai san ko waye ba ana magana annabi waye Umar to waye Umar din auren shi waye Umar din auren shi amma yanzu ba magana ubuwa ake ba ana magana ana magana annabi ne aka ce wa Abdullahi dan Abbasin ga yace annabi yake kaza aka ce Abubakar da Umar sun ce kaza yace waye Abubakar waye Umar to yanzu sai a ce annabi ga yanda yayi amma su malamai sun ce ka iya yin kaza sai a ce ba komai ka iya yin wancan ma wallahi rashin manhajiya ce wallahi rashin aqida ce in aka ce annabi to shi kenan kowa in annabi ya zo fili to ba wanda ya isa shigo wannan filin ba wanda ya isa shigo kuma in annabi ya tsaya to ba wanda ya isa ya tsaya shi kenan kawai amma rashin aƙida za ka ga duk abin da ya ga mutane wani kai mamaki kamar jahili ne ya wauta to dama da kake expecting yayi yayi ilimi a dama in yau ta aida ma ba haka dama wannan shine asalin shi to duk wanda baya aqida baya kan aqida baya kasan aqida ko bisa aqida ba ko wallahi duk abin da ya kai mamaki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik